أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بحيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد سورة المائدة مدنية وهي مئة وعشرون آية وهي مئة وعشرون أو واثنتان أو وثلاث آية wannan sura ita kuma suranta suratul ma'idati kamar yadda al'ada yake na alkur'ani kowace sura da sunanta mun yi suratul baqarati من سورة آل إمران من سورة النساء ينزكما من شد سورة المائدة سورة المائدة wannan sura madina aka saukar da ita tana da ayoyi ɗari da ashirin da biyu ko kuma ɗari da ashirin da uku Allah ya ce ya allazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani aufu bil uqudi ku cika alƙawari al uqud al muaqqidatu allati bainakum wa bainallahi wan nas wato shi alƙawari guda biyu ne akwai alƙawari tsakaninka kai da Allah akwai alƙawari tsakaninka da mutane to kowanne a cika shi ya na amanu ya ku wanda kuka yi imani aufu bil uqudi ku cika alkawari ko a shi cika alkawari yana daya daga cikin siffofi na annabi alaihi salatu wassalamu wanda aka siffanta shi da shi ma'abocin cika alkawari ne shi ba a taɓa yin alkawari da annabi ba a kan wani abu ba a samu manzan Allah bai cika wannan alkawarin ba manzan Allah yana da ƙarfin cika alkawari Allah ce aufu bi ahadin bil ahad innal ahada kana mas'ula ku cika alkawari domin alkawari ya zama abin tambaya ne in an yi alkawari ba a cika ba za a yi tambaya a kansa wafu bi ahdillahi idza ahattum ku cika kuma alƙawari tsakaninku da Allah in kun yi alƙawari kaga shi yasa ya ce bainakum wa bainallahi wan nas akwai alƙawari tsakaninku da ubangiji matsayinku na bayin Allah akwai alƙawari tsakaninku da mutane ya wallazina amanu aufu bil uhud ya ku waɗanda kai imani ku cika alƙawari har ma annabi alaihi salatu wassalamu yana cewa akwai alama wacce ake ganinta ta munafurci akan rashin cika alkawari alama ce wato mutum ba complete munafiki bane amma yana da alamun munafurci ko yace salatu man kunna fihi fa huwa munafiqun salasun ko idza hadasa kazaba kenan in yayi magana ya furici yayi ƙarya wa idza wa'ada akhlafa in yayi alkawari ya karya wa iza tumina ka'ana in an bashi alkawari an amince mishi ya kuma ci wannan amanar wannan an hada duka to mutum ya zama complete munafiki amma idan yana daya daga ciki to alamu ne alamu ne Allah ya ba mu ikon cika alkawari a afu bil uhud inji Allah ya ce ku cika alkawari uhillat ubangiji ya ce an halasta muku bahimatul an'ami shine wato raƙumi da saniya da tinkiya da rago akalan ba'da zabhi ku ci amma bayan kun yanka su illa ma yutla alaikum sai abin da aka karanta muku a gaya muku ta harimahu ko aka ce an haramta muku shi shi da ce hurrimat alaikumul maitatu wa damu kenan ghayra muhalli saidi wa antum hurum bayan wato abin nan da za ku yi farauta a lokacin da kuna harama da aikin hajji wa antum muhramuna alhalin kuna harama da aikin hajji lallahi wa kuma ma yurid ubangiji yana hukunta abin da ya ga dama min at-tahlili na halastawa wa ghairihi da da waninsa na ya ayyuhalladhina آمنوا لا تهلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحدى ولا القلائد ولا الآمين البيت الحرام يفتغون فضلا من ربكم ورضوانا وإذا هلستم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والأدوان واتقوا الله إن الله شديد الإكاب ya wallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tahullu sha'airan lahi ko kada wato ku je bayan kun yi harama da aikin hajji wato ku yi farauta shine bisaidi fil harami kenan jam'u sha'iratin gaba daya inda ake aikin hajji walal shahrul harama bil qitali fi haka kuma wata din mai alfarma a ce an yi yaƙi a cikin shi walal hadaya shine kuma da da abin hadaya ko wanda za ku bujiro da shi walal qala'ida da abin ratayewa jam'u qala'idan kenan wanda ake rataye shi jikin bishiya saboda niyya da harama da maganan aikin hajji abinda mutum zai hadiya da shi walal amin albayt harama kuma kada ya zamanto cewa kuna nufin ɗakin Allah mai alfarma ku zamanto kun yi fada a ciki bi an taqatuluhum ko shine wato zamanto kun kashe abin farauta ko kuma kun yi rigima sannan yaftahuna fadlan min rabbikum wa ridwanan yaftaguna fallan suna neman rizqan arziki min rabbim daga wajen ubangijinsu bitijarati da siye da siyarwa wanda suka zo kar ku tsare su ku buge su ku kashe su ko ku rigima da su wa idza halattum idan kuka yi harama fasadu ubangiji madaukakin sarki sai yayi umarni da wancan magana da aka yi na maganan kaiwa da komowa na siye da siyarwa don neman falala ta Allah maɗaukacin sarki bi ƙasɗe biza a neman fasida sai dai wannan an riga an nusance ita wannan aya da wannan magana ga baki ɗaya da maganan bara'atun min Allah kenan da aya da take cikin suratul tauba wanda zai zo nan gaba wala yajri mannakum shana'anu qaumin kuma ubangiji madaukakin sarki yace kada ya sanya cewa wani matsala da mutane an saddukum li ajali an saddukum anil masjid harami an ta'tadu alaihim bil qatl cewa sun tsara ku zuwa ga dakin Allah mai alfarma ku wato taso musu da fada amma wa ta'awanu alal birri wat taqwa ubangiji ya ce ku yi taimakekeniya wajen wato kyawawan ayyuka wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku yi taimakekeniya wajen sabo da kuma shishigi wajen wuce gona da iri wattaqullaha ku ji tsoron ubangiji lallaha shadidul iqabi ubangiji mai tsananin ukuba ne liman kalafahu ga duk wanda ya saba wa Allah Allah zai masa ukuba na'am حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوفة والمتردية والمتردية والنصيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصر وأن تستغفروا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تحشرهم واحشرون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم
ubangiji maɗaukakin sarki ya ce a hurrimat alaikumul maitatu والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقوزة والمتردية والنقيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصح وأن تستقسموا بالأظلام ذلكم الفسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مكمسة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم وإذا حلستم فاصطادوا الله يشأنكم وروري حرم ko kun cire harami to kuna iya yin farauta sai Allah ya ci gaba da magana yana cewa hurrimat alaikumul maitatu an haramta muku dabba wacce ta mutu kafin ku yanka ta kar ku ci mataccen abu ma'ana mushe kenan kar ku ci mushe ko ka ce mushe yankan Allah ne akwai masu faɗin haka ai ko to in ya mutu Allah ya ce karkaci kasan da yasa Allah ya ce karkaci akwai damuwa ne shi yanka idan aka yanka injini ya fita akwai abubuwan da yake fita da shi na daga damuwa da datti da cututtuka na jikin dabba Allah bai taɓa yin abu babu hikima ba idan ya mutu kuma to wannan jinin yana jikin shi so idan ka ci wata damuwa tana iya samunka an gane so da aka shi yankan ya fitar da wannan jinin wato wani al'amari ne wanda yake mai kyau barin shi kuma da jinin jinin ya zama yana jikin shi shi kuma mummunan abu ne to sai Allah ce hurrimat alaikumul maitatu kazar ka in ta mutu duk girmanta ta mutu ka rabu da ita ka yadda ita ko saniya ko akuya ko rago ko abin da ya kama da haka ko ko tinkiya ko akuya sannan wadamul masfufun kama fil al'ami ko da wannan jini mai furtsa ubangiji madaukakin sarki ce an haramta walahamul kinziri da naman alade duk daɗinsa karkace wa ma uhilla li ghairi llahi bihi da abin da aka yi amfani da ba da sunan Allah ba karkai amfani shi karkace da an zubiha ala ismi ghairihi kenan wal munkaniqat da wacce aka kama ta karfi da yaji dabbar aka matse ta aka kashe ta al maitatu khanqan kenan ƙarfi da yaji a kama ta a kashe ta walmuta rabdiyatun da kuma wacce aka dinga sai da aka mata dukan tsiya ta mutu almaqaturatu darban duka ne ya kashe ta wannan ma ba dabbar da zaka ci bane a walmuta rabdiyatun da wacce ta hau sama alsaqidatu min uluwin ila asfalin famatat ila asfala famatat ko saboda ba shi da alifi da lami kasa akwai malaman nahu alsa'idatu min uluin ila asfala famatat da wacce kuma ta hau sama sai ta fado sai ta mutu ita ma ba abincinka bane karkace wannan dihatun da wacce aka soke ta ko wa ya soke ta rago da rago ne suke fada ko saniya da saniya sai ta soki ɗaya da ƙawanta sai ta mutu ita ma karkace ma akala subu'u da abinda a zaki ya kama ya ci ta mutu karkace amma illa ma zakaitun idan ya kama ya ci kasan mutane masu zuwa farauta sukan samu irin wannan zaki ya gama galabaitar da dabba idan ya galabaitar da ita ya gudu in ya ji motsinku kuka zo sai ku yanka sai ku ci wannan ba ta da matsala sai ya sa ce illa ma zakaitun kaga Allah kenan sai abinda kuka yanka an same ta da sauran numfashinta sai a yanka wannan jinin ya fita to ana iya ciki wannan yana maka maganan abin da ya shafi zamantakewa na gida na dabbobi da kuma wanda suke daji wa ma zubiha alan nusin da kuma abin da aka yanka da sunan gumaka ba abincinka ba ne wa an tattaqsimu bil azlami da abin da aka nema na rantsuwa da kyauran bara wanda ake yin ƙuri'a bil azlam ko shi ma karkai amfani da shi waɗannan Allah ce zalikum fiskun cin su ba yanka ba sunan Allah zalikum fiskun kurujun an da'ati fita ne daga yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya fiskun sai ce hurrimat alaikum almaitatu wa dam wa lahamul khinziri wa ma uhilla bihi li ghayri wa ma uhilla li ghayri Allah wa ma uhilla li ghayri Allah bihi waɗannan dabbobi waɗanda suka mutun nan ko ta faɗo ko aka soke ta ko aka matse wuyan ƙarfi da yaji ko aka mata duka ta mutu dukkansu dabbobi ne masu matsala mutanen da suka saba cin mushe idan kuna lura da su ba su da lafiyar da kake da ita kai da sai kayanka kake ci saboda wancan umarni ne amrun ibahatin ne umarni ne daga Allah sannan kuma an yarda a yi hakan shi kuma ubangiji ba a zalimin kowa ba ne ba zai sa ka kai abu kuma abin ya zamanto ya cutar da kai ba ko al-yawma ya'isa allazina kafaru min dinikum a yau hudu ba kenan na annabi sallallahu alaihi wasallam min hajjatil wada'i kenan daga yau an ɗeba tsammani akan kafirai maganan addininku ko an ɗeba tsammani a kansu Allah ce falata ka shauhun kar ku ji tsoronsu wa ka shauni ku ji tsorona aliyawma akamaltu lakum dinakum yau mun cika muku addininku shine hukuncen-hukuncen addini da farlansa ba wani abin da zai biyo baya daga yau na haram ko halas wa atmamtu alaikum ni'imati na kuma cika muku ni'imata bi ikmalihi da cika addinin wakila aka ce a bidukulil makkata aminina da shiga cikin garin makka kuna amintattu waraditu Allah ce iktartu lakumul islam dinan na zabar muku addinin musulunci ya zama shine addini a wajenku manzo Allah ke wannan kuduban a hajjatul wada'i فمن اضطر في مكمسة غير متجانب to shi kenan tunda an ce maka hurrimat alaikumul maitatu to amma kuma akwai wata rana da bukata za ta taso na mushen ba eh akwai ranar da yake da amfani kuma akwai ranar da yake da amfani shi mushen shi ne Allah ce famani ɗurrafi makamasatin idan mutum ya buƙatu ta faɗo daga sama ko an mata duka ko an murɗe ta ƙarfi da yajin sai mutumin ya buƙatu misali yunwa ta kama shi yana daji ne ko yana wani guri ne da ba wani abin da zai iya ci don ya rayu sai wannan shi ne famani ɗurra fi makamasatin ghaira mutajanifin lil ismi kenan ba zai yi ci bane don saban Allah ba zai ci ba ne don ƙin yarda da abin da ubangiji ya faɗa zai ci ne saboda neman tsira Allah ce fa inna Allah gafurur rahim lahu ma akala ubangiji ya gafarta mishi abin da ya ci ya ci ya ƙoshi ya nemi ruwa ya sha sai ya goge bakinsa kar ka zo gari kai ta bayani ai mushen nan akwai mai ko a kai shiru domin fa mani birra fi makmasatin ne gaira mutajanifin lil ismi in ka zo kana magana to kana kwadaitarwa wani ya je yi kenan kai kuma an baka dama ne a wannan gurin saboda buƙatar da kake da ita ta wannan lokacin ce za ka yi amfani da ita sai ya ce mu يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع To, الحساب Ubangiji maɗaukacin sarki ya ce, Yas'alu na kama za uhilla lahum, ƙul uhilla lakumu taggibatu, wa ma allamtum min aljawariji muqallibina tu'allimuna hunna mimma allamakumullah fakulu mimma amsakana alaikum واذكر اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب to bayan wancan al'amari da aka haramta aka kuma ba da mafita a jikin haramcin ko fi ibaratin lahu bi kilafil ma'ilil ismi wanda ya fita ya tsare hanya ma'ana wanda yake kwace ko zai mutu da yunwa ba a masa izini akan wannan baban da shi baya ciki wanda ya fita kwace ba ban da shi baya ciki ko zai mutu ya ga mushe to kar ya taba in ya taba ya ci to ya ƙara laifi akan laifi dama laifin ya fita so kuma ya sace ɗaukan wani laifin sai Allah ce yas'alunaka ya Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam suna tambayanka ya ma'aikin Allah ma za uhilla lahum min at-ta'ami me aka halasta musu na daga abinci idan kaga zaki buya ake yi ko gudu kasan amma akwai wasu kabilu zaki yana tsoron su in ya hango su ma suna zuwa sai ka ga ya gudu ya rabu da su amma wannan saboda zamantakewa a dajin suna tare an haife su waje ɗaya suna cin naman shi sun gada cikin iyaye da kakannu amma idan kai baka cikin ɗaya daga cikar ka fara an ce wani mutum ya taho daga wani daji yana tafiya da mota sai gada ta fito da gudu sai buge ta da ya saba da sha'anin daji ba zai sauka a mota ba ba zai taba ta ba to da yake bai saba ba sai fita ashe zaki ne korota wanda ya saba da daji da farauta in ya ga irin wannan suna gudu ya san akwai abin da yake gudun su saboda gudun tsira da rai ne shi kuma bai sani ba tun da bako ne ɗan gari ne ba a daji yake zaune bai saba da harka na dawa ba kawai sai ya fita don ya ɗauki gada ko da ya fita don ɗaukan gada sai shi zaki ya ɗauke shi kuma kasan ɗauka ɗaya ne kawai musamman a ce an yi rashin sa'a akwai ƙarar kwana sai suke tambayar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma ba uhilla lahum menene aka halasta musu min da'ami na daga abinci kul ka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam uhilla lakum at-tayyibat duk abu mai dadi wanda za ku ci ya sa ku lafiya ba zai cutar da ku ba to ya zama halas a gare ku an halasta muku shi wasarrafi ma allamtun minal jawariki da kuma farauta naman farauta amma wanda kuka koya musu misali kaman kare ana koya musu farauta ya je ya kamo ya san inda zai kama an koya musu sai kama mai gidan shi sai mai gidan shi ya yanka ba zai taba ci ba ko da kuma su zakunan wasu da shaho ana koya mishi farauta yana zuwa yana kamo naman daji ya kawo mai gidan shi in ya kawo shi kuma sai ya yanka to Allah sai fara koya mutane na gaya musu ga yadda za ku yi wa saidu ma allamtum min aljawari ko mukallibina min kallaftul kalba ai arsaltuhu ala saidi kenan yadda zaka kora mishi ka tuna shi ya kamo zomo ko ya kamo gada sai ya zo sai ya kawo wa ubangidan shi sai shi kuma ya yanka shine tu'allimuna hunna ai tu'addibuna hunna wanda kuka ladabtar da su karen da aka koya mishi farauta da wanda ba a koya mishi farauta ba ba ɗaya bane wanda ba a koya mishi ba da ya je kawai kamawa zai yi sai ya soke ta da haƙoran shi a wuya sai jininta ya ƙare shi kuma wanda aka koya mishi baya kashewa ko kaɗan mai gidan yake zuwa yake kawo mimma allamakumullah da abin da ubangiji maɗaukakin sarki ya nusar da ku min adabi saidi na daga wato ladabi da ƙa'idoji na farauta kaga Allah kenan fa shi yasa alqur'ani aka ce ma faradna fil kitabi min shay'in ba abinda aka bari a cikin alqur'ani da ba ai magana akan shi ba kaga farauta ake magana ashe farauta tana da ka'ida da yadda ake yin ta da yadda Allah subhanahu wata'ala ya sa a yi ta saboda abinda yasa yake magana akan wannan kasan larabawa masu farauta ne suna shiga daji ne suna farauto dabbobi so da haka sai Allah yake nuna musu to mu ma nan ai kaga ana yi amma sai dai kusan babu ka'ida domin ba a zuwa wajen malamai a koyiya ake farauta wani bin ma idan aka fita da zugarwa ne da zugarwa ne sai a yi ta faɗa kuma alhalin ku ba faɗa ne ya kawo ku ba abin da ya kawo ku kun zo neman naman daji ne ba faɗa ne ya kawo ku ba fakulu Allah ya ce ku ci mimma amsakana alaikum ko da abinda kuka kora musu suka kamo muku sannan ku kuma kuka yanka shi waskuru smallahi alaiki idan kibiya ce za ka harba ta ka ga wani abin farauta za ka harba za ka ce bismillah bismillah rahman rahim bismillah za ka harba ta in ya faɗi in ka ci ka ci halas domin ka riga ka ambaci sunan Allah a kan shi da ya zo kawai dama yana kwance sai ka ƙarasa shi waskuru smallahi alaihi inda irsalihi in ita kuma dabbace ita ma tana rike a hannunka za ka tura ta to sai ka ambaci sunan Allah sai ka tura ta an ta kamo maka in ka ci ka ci halas wattaqullaha ku ji tsoron Allah a wajen yin farauta inna Allah sari'ul hisabi ubangiji yana da sauri mai garajen yin hisabi na'am
Thank you.
ubangiji ya ci gaba da cewa al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa da'amu allazina utul kitaba hillul lakum wa da'amukum hillul lahum والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن موسنين غير مسافهين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أيوم wahilla la kuma ɗayyibatu an halasta muku daɗaɗa na daga cikin wato dabbobi wanda suka zamanto halak a gare ku waɗa abun lazi da utul kitaba hillun lakum abincin waɗanda aka ba su attaura da injila da zabura halas ne a gare ku ko hillun lakum waɗa'amukum iyahum hillun lahum abincin kuma halas ne a gare su walmusanatu min almu'minati walmusanatu min allazina utul kitaba haka kuma mace ku daga gare ku muminai da kuma ƴaƴa daga gare su waɗanda aka bai wa littafi kenan min qablikum gabanin zuwanku wato gabanin zuwan alkur'ani hillun lakum halas ne a gare ku an tanki huhunna shine ku aure su za a taitu muhunna ujurahunna amma sharaɗi in kun ba su sadaki ko? eh mutazawwaje ma ya musini na mutazawwaji na gaira musafihin mata kun alkhairi mutanen kirki masu aure kenan غير مسافهين مؤلنين بالزنا بهن banda wanda aka ɓoye su ake yin fasikanci da su wala mutakizi akdam banda wanda aka ɓoye su ana yin fasikanci da su a ɓoye sirran wa mai ya turbi imani duk wanda ya kafirci bayan ya yi imani ya ridda faƙad habida amalusu duk aikinsa mai kyau ya rushe Allah kiyaye as-salihu qabla zalika fala ya'taddu bihi wa la yusaba alayhi ba za a lissafa kyakkyawan aikinsa ba duk aikin da ya mai kyau ya rushe wa fil akhirati sannan shi a ranar lahira min al-khasirin idza mata alayhi in ya mutu akan wannan halin to yana daga cikin wanda suka yi asara domin kaga ya mutu babu imani na'am يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المغافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائد أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون الحمد لله la'allakum tashkurun la'alla ko gwa gode wa ni'imar Allah da Allah ya muku mun gode ya wallazina amanu ya ku wadanda kuka ba da gaskiya idza kuntum ila salati in kun tashi kuna so ku yi sallah shine arattumul qiyama ila salati in kun tashi manufar ku kuna so ku yi sallah amma wa antum muhdisun alhalin kun yi kai ko a tafsilu hujuwakum wa aidiyakum ilal marafiki sai ku wanke fuskokinku da hannayenku zuwa wato gwiwar hannu kamar yadda kama bayyana su sunnatu kamar yadda sunna ta bayyana wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawukanku wamsahu ru'usikum ku shafi kanku amma sai kawo ba'un saboda akwai ita ba'in tana da manufa sai ce bi ru'usikum ai ba'un din bil ilsaqi ce ba ba'u sababiyya bace anan ku shafi kanku ibsa kul masabiha min ghairi isalati limai an gane daga farko sai a shafa sai a dawo shikenan shine malam yace a'a wakila ita wannan din من غير إسالة الماء وهي للجنس فكفى أقل ما يصدق به وهو مسؤول بعد كنا ونكما مالا يتي آه إتا ونم بعد إتا باء باء البعد برؤوسكم إن كي هكا ما تنشى فاياي كو بعد شعره عليه كنا shi imamu shafi ya ce shi akan wannan ya tsaya ko ya kai haka ka ɗauki ruwan kashafa ya yi wa arjulakum ku wanke ƙafafuwanku ilal ka'abaini zuwa waɗannan ƙasusuwa wanda suke tsaye a jikin ƙafar ba maƙyangyamar ba ƙafar gaba ɗayanta wa arjulakum ma'aha ko tare da ita eh amma idan baka san ka'abainin ba sai fassara maka sune wahuma a zamanin nati anifi kulli rajulin inda mufassali saqi sune wayannan kasusuwan guda biyu wanda suke raba tsakanin sungalalin kafa da ita kuma asalin kafa wa'annan ƙashin su ne ake kiransu ka'abai ne wa'in kuntum junaban to idan kuma kun tashi kuna janaba fa faɗaharu ya ce to ku yi wanka shi ne fafsilu wa'in kuntum marama an ku ba ku da lafiya maradan ya zurru gulma rashin lafiyar an kai wanka da ruwa ruwan zai kara wa rashin lafiyar rashin lafiya ma'ana mutum zai rashin lafiyar zai zai karfafa au ala safarin ko kuma kana kan tafiya babu ruwa an nemi ruwan ba a samu ba au jaa ahadun minkum min al ko kuma wani ya je bayan gida aw lamastumun nisaa ko kuma ya shafi mata da taku falan tajidu ma'an ba'da dalabi sharadi sai an nemi ruwan an rasa ruwan kaga shi yasa ya ce maka ba'da dalabi domin aka ce falan tajidu ma'an sai aka shiru qur'ani shikenan kawai kana zaune kai baka samu ruwa ba amma ka'ida ba'da dalabi sai ka nema ka rasa to fata yamma musa idan tsayiban sai ka nemi guri mai kyau turaban tsayiran ƙasa mai tsarki sai ka buge ta famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ma al mirfaqaini sai ka shafa tun daga nan e zuwa nan gaba ɗaya hannun ake shafa ba shi kuma iya nan ba za ka shafa ne gaba ɗayansa ka shafi fuska famsahu bi hujuhikum wa aydikum ma'al mirfaqayn minhu bi darbataini da bugun kasar guda biyu ka shafa ka buga ka wanke hannu ka ka ka ka shafa hannu ka buga ka shafi fuska ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min harajin abinda ubangiji yake so akan ku kar a samu wani damuwa na shan wahala kwata-kwata da yiƙin kenan bi ma furida alaikum min alwudu'i wal ghasl wat tayammum farko yace ayi alwala in akwai ruwa na biyu ayi wanka in an samu ruwa na uku ba samu ba to a buga taimama walakin yuridu li yudhhirakum sai dai Allah yana so ne ya tsarkake ku min al ahdasi waz zunubi da yin kai da kuma zunubi walitimma ni'matahu alaikum bil islam kuma ubangiji ya cika muku ni'imarsa da musulunci da kuma bayani akan shari'a na addini la'allakum tashkuruna ni'mahu la'allakum ku gode wa ni'imar da ubangiji ya muku akan haka domin inda an tsaya an ce sai an nemi ruwa to ba ruwan to fa duk inda yake kuma sai an neme shi to amma sai aka kawo sauki aka sake kawo sauki aka sake kawo sauki saboda ubangiji baya so mutane jama'ar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su shiga cikin wahala ko da dai na'am la'allakum tashkurun wazkuru
واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بما في الصدور
واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأدانا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور Ubangiji ya ce, Waskuru ni'imatallahi alaikum, ku tuna ni'imar da Allah ya yi a kanku, bil Islami da Musulunci, Allah ya muku ni'ima. wa misaqahu da alƙawarinsa allazi wasaqakum bi wanda kuka yi alƙawari tsakaninku da shi yanzu qultum lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yayin da kuka ga wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi hina ba'atumuhu yayin da kuka yi mubaya'a sami'na wa da'ana manji kuma mun yi biyayya fi kulli ma ta'muru bihi wa tanha mimma tuhibbu wa takrahu duk abin da ka hana mun yadda za mu hadu duk abin da kace ayi mun yadda za mu wa taqullah Allah yace ku ji tsoron ubangiji fi misaqihi bi an taqadu cikin alƙawari da kai da Allah kar ku karya wannan alƙawarin ya ku mutanen makka Allah alimun bi zati sudur ubangiji ya san abin da yake cikin zukata ko na'am muna recording ne fa muna da time